أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أصحاب المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخوة الإيمان a barkanmu da yau a cikin darasi na littafin Nahjul Hamid fi ma yajibu alal muqaddim wal murid na Maulana Sheikh Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini radiyallahu ta'ala anhu wanda muke gudanar da shi sati sati a nan zabiyar Maulana a garin Fari wanda ya dace mu gudanar da shi jiya amma saboda wasu uzurruka ba mu gudanar da shi ba to shine yau za mu yi ta'awuz na shi za mu tashi a safha na 63 wato haƙiƙatu a tsariƙati tijaniyati al-muhammadiyyati a tun da muka koro zance har izuwa wato nan shi ya yi magana a kan sufanci ne alal umum wato tsariƙul ƙaumi ɗin duka to anan gaban kuma maulana radiyallahu anhu zai fara magana akan tariqatu tijaniyati al-muhammadiyyati kullum muna karantawa akan cewa tariqa idan aka ce masa ba muhammadiyya wato ana nufin dukkan ɗari'isa wanda yake cikinta zai zama abun yawaita godewa ne cikin halittu ta ɓangaren halayen shi da zamantakewarsa da mutane ba za ka same shi da wasu abubuwa banda halayen annabi sallallahu alaihi wasallam hakanan alakar shi da Allah kuma zai zama ba ahmadiyye wato shine mai yawan godiya ga Allah cikin halittu za ka gan shi dare da rana banda ibada ba abin da ke gabansa hakan ana kiranta al-ibrahimiyya saboda wato mutum zai zama ba Ibrahimi ai Allah zai zaɓe shi dalilin waɗannan abu guda biyu. Haka ana kiranta alhanafiyatu saboda sauƙin da take kai idan ka duba azkaru na sauran ɗariƙu ɗin suna da yawa wanda ta kai wasu ba zai yi a yi su kowace rana ba sai dai aƙalla ko a sati kai ma kayi za ka samu azkar na da wasu surori ba ɗaya ba biyu su irin su tsorata amma in ka duba askar na ƙaddiya da sauransu irin tsariƙar fodawiya ta shi usman kuma tsariƙa na samman tsariƙar sammaniya askaransu za a gansa suna da yawa suna da wahala a ce kullum mutum ya yi su to ahadin ko a sati kai babu laifi to amma tsariƙar tijaniya hanafiyatu mai sauƙi ne ita dariƙar tijaniya saboda baiwan da Allah ya mata ita tana cikin da'iratul fadli wanda da'iratul fadli Maulana radiyallahu ta'ala anhu yayi magana akan ta a cikin littafin sa al-Mughif wanda duk wanda Allah ya sa shi wannan cikin da'ira to ya samu falala ne na Allah tsantsa wanda da'ira ce da ta hada annabawa da manzanni da irin ahalul baiti da sauran keɓatattun waliyan Allah wanda musulunci al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka duba bai wanda Allah ya yi musu duk ya shiga cikin zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli azim to ita tariqa tijaniya tsantsar falalan ne na da'iratul fadli wanda zaka samu tsantsar yardan ubangiji to idan nima ta girma to kuma haka ibtila'i yake girma babu wata tsarika a duniya wanda ake zaginta kamar tsarikar sha'ama da tijani saboda ɗaukaka da Allah ya bata da kuma falala da yake cikinta amma wannan ba zai ƙara mata komai banda ɗaukaka ba har kiyama ta tashi tsarikar tijaniya ba za ta shafe ba shehu nazifi ce تدوم وتبقى مع دهور طويلة وفي آخر الزمان تأتي بفيدة ويأخذها المهدي عند ظهوره لدى من له الابن الصحيح بطيبة wannan faida ga shi mun ganta kuma munyatul murid shi Ahmad ibn Baba yace wa laysa yakhlu ad-dahru min muqaddimi mulaqqinin awrada hadha al-alami babu zamani da zai wofanci muqaddami da zai lakkana tsanikan shi Ahmad Tijani tunda Allah ya kawo shi Ahmad Tijani a matsayin sahibul khatmiyyati wal katmiyyati ba a taɓa samun kudubi a wajen ɗariƙar tijjaniya ba sai dai mutane su zata cewa akwai wani kudubi ne a wata ɗariƙa amma a taɓa yi ba ba a taɓa yi ba dole sai a cikin ɗariƙar tijjaniya saboda ita tana yin nasu ne dukkan wasu ɗariƙu tana soke su faɓaɗi'uha ala ɗara'iƙi dakhilun wala aksa. Stamp ɗin ɗariƙar Tijjaniya yana shiga dukkan ɗariƙu ya soke su, amma babu wani akasi. To, tun da Allah ta ɗariƙar Tijjaniya babu wani fatho da ake samu cikin Allah banda ɗariƙar Tijjaniya. Ka duba sirrin da shi Amadu Tijjani ya fidda a kan Salatul Fati da Al'ismul Azam. wanda ƙanshin wannan ba a taɓa ji ba kuma abin da suke kai alaƙarsu da Allah ya wuce wannan ma baya faɗuwa saboda inda za su zauna su faɗe shi to har zamani ya ƙare ba zai ƙare ba. Aƙalla ka duba jawahirul ma'ani da jami'u ibn mishri da al'ifadar ahmadiyya da sauransu cewa mada tijani ko satsara ɗaya bai rubuta a ciki ba. Ko maganarsa a ƙarshen rayuwarsa kusan ya ba da shekara hamsin baya aka fara rubuta ta a wannan gudun sauran duk an ƙona saboda tawazusa ya ga ana rubuta maganar sai ta a ku bari sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka bari su rubuta maganar ka duk abin da ka faɗa ni na faɗa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa Allah ne ya faɗa Allah ya faɗa to yake shi tijan duk abin da ka faɗa ni na faɗe shi to a wannan gaba sai aka bari ana rubuta magana kawai hira ne yake amma ka duba hadisai da ayoyi da zantukan malamai da masailu hukumu wanda sun gagari kowanne irin malami shi tijjani cikin iftar ido zai warware sai ya wuce to nan za ka san cewa ilimin da suke tare da shi ya wuce ƙarfin tunani duk waɗannan masu hauragiya kawai ya kamar yadda Shehu Ibrahim yake fada wal yakhshi an yuhulla da kabiri sama nubahan li mawlul al-kirazi darira al-qafilatu tasiru wal kalbu yanbahu bai wuce haka ba kare ta haushi ta haushi inda rana ta fito mutum ya ce ba zai ya zai tare rana kar ta fita ba zai isa ba tariƙar tijaniya tun daga bayyana shehu tijjani duk musuluncin da ake yi a ƙasan nan to da ka da ka so ka ci albarkar shehu tijjani ba dan shehu tijjani duk tura sun yaƙi ƙasashen nan namu kuma ba dan shehu ibrahim yas ba shi ma tura sun yaƙi ƙasar nan addinin musulunci sai sun yi clearing ɗinsa idan mutum yana da awa cewa akwai ɗariƙu da suka yi hidima a gaban to ba kafin shehu ibrahim ɗin su in darasa ta eh garb sun zo sun rinjaya ka duba ƙasashen da wannan abubuwan ba su bayyana ba duk kafirai ne yanzu haka to shehu ibrahim shine yazo ya ajiye wato da'a'in na islam a wannan kasashen namu biyo bayan khalifofinsa irin su mulana shehu ibrahim sallallahu alaihi ta'ala wanda ba dan shi ba tsarikar tijani yanzu babu ita saboda abubuwan da aka cinno mata daga husuma ai daga ma ciki kai barna ya yi yawa a cikin ɗariƙar tijjaniya wanda daga ciki ɗariƙar ne suke yin ta mulana ya tashi ya rubuta littattafai ya rubuta ga almajiransu sun cika duniya suna bayyana ɗariƙar tijjaniya yadda take to wannan shine ya sa wasu daga cikin tijjana ma suka tsaya a tijjaniya amma da wasu sun barka saboda ɓarnan da ake zaka da shi ta ce ɗariƙar tijjaniya wani kuma ba haka ba haka su ma wanda suke sukanta ɗin da suka ga mazaje ma abota ilimi kuma ilimin both side idan kana takama da abcd ne an wuce kamalan professors ne ko emeritus ne sun wuce sun wuce ka to me za ne ne ga daren kai ilimin addini ne ko yanke cibiyan ka bai ba saboda kai ɗalibin hand out su kuma ɗalibin yin rilafin ila rilafin min fannin ila fannin kowanne fanni sai sun kare shi kat karkashin malamai to kaga waɗannan mazaje su suka zo suka kare ɗariƙar tijjaniya mu a ƙasanmu to abin da ya kawo haka din dubbai wanda Allah ya ɗariƙar tijjaniya shine ka abubuwan nan kullu bi ni'matin mahtar saboda shi shi tijjani ba shi da wani malami malamin su shehin su shine annabi kawai to wanda yana daga cikin yasa ake ta maganganu a kai wato ganin Allah abin mala'iku kai da ganin annabawa wannan abu ne a shari'ar musulunci babu jayayya a kai sai dai mutum in ya zama wato yana son jayayyan ne imamu suyudi ya rubuta littafi wa sunansa tanwirul hulaki fi jawazi ru'yatin nabi wal malaki wanda sahabban annabi sun ga wannan mala'iku ba iyaka a cikin magabata su sai da maryam sun ga anan mala'iku su ummu musa da sauransu suna magana da mala'iku to idan har a wata al'umma za a iya turo mala'ika yana magana da mutum ko ba annabi ba kuma ganinsa ba zai same da shi annabi fa ma ba bi ummatin ju'ilat khayra umma ukhrijat lin-nas ko wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas to ina wannan al'umman bai wanda Allah zai aje mata to kaga mala'ika abu ne muttafaqun Imran bin Hussein bayan rasul annabi ne mala'ika yana zuwa masa a ce Sheikh Muhammad al-Bakri ya ga ana rubuta masa salatul fatih a jikin bongo wannan ba zai sa ya zama annabi ba tunda Imran bin Hussein bai zama annabi ba sai da Maryam da sai na Jibril yace inni inni rasul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya kaga wannan bai sa ta zama annabi ba to shi shi Muhammad al-Bakari ya ga ana rubuta masa salati fati a jikin bongo ba zai sa ya zama annabi ba kuma abun idan ya saba shari'a to za a ce eh wannan abun ba daidai bane amma ka dauki salatul fati aka ga babu wani abun zargi a ciki kuma Sheikh Muhammad al-Hafiz al-Misri ya ce dukkan wata ruya da aka ce waliyi sun gani to ana kawo ta kiyasi ru'ya al-manamiyya duk abin da ar-ru'yal manamiyal mubashsharat sun karba to idan ru'ya din ma ta karbe shi to za a karbe shi amma in ya zama akwai abin da ya saba shari'a to a cikin kuma za a ce a'a wannan ba zai yi ba ko saboda haka shi Ahmad Tijani ya samu ganin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kaza sallama nan kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan annaba Allah ya tara masa su a Isra'i da Miraji sun yi sallah a bayansa sun yi masa wato tarba daga sama ta ɗaya har ta je sama ta bakwai ko suna tarban shi yana tafiya ya haɗu da sayyidina Musa yana sallah a cikin kabarin shi bayan nan kuma ya ce sallah da aka ba shi hamsin ne Musa ya ce ka ji ka ce wa Allah ya ce dan ka ce ba ka guri kabarin shi ta ce ce wata ce ko ta ce wannan ya da ta Karama da mujiza da aka shi ma ga shi a cikin ne shi ko yake turki ko na abu Allah ya nuna babu babu jayayya a cikin ko duk jayayya a cikin abuna a kan shi abba ta tafi da kuma da su ne ko duk wani wani ta keke idan ya hau kan wannan kadami to daidai da sakan daya wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ba ya koya ga idansa haka suke rayuwa ko ba sa gusha akan shuhudin Allah ko da kibta ido shi ma wannan shine abin da tsariƙar tijaniyar sanadinta kuma babu gubar akan wannan shi tijani malami ne da ya kai ƙarshe a zamaninsa babu wanda ya taɓa ɗaukan alƙalami ya rubuta wani abu na mukhalafa akan addini annabi sallallahu alaihi wasallama game da shi a wannan maulidi wa maulana ya faɗa yace shi Ahmad Tijani ya haɗu da Allah yana kan almahajjal baiza Sheikh Ibrahim ya shi ma haka babu wani abin da ya saba shari'a tare da su daidai na sakan da abin da ka suka faɗa in ka je cikin karatu za ka samu duk da ma wasu masu jayayyar su ma in karatun su yi zurfi suna daina maganganu saboda za su ga cewa akwai malamai da suka yi maganganun na ashi ba a wajen shi tijjani kadai ba duk wanda ka ga yana ta ta ta ta ta ta ta ta ta to ilimin shi ne bai kai ba don mun ga irin su da yawa suna ta surutu sa bayan shekaru sai ka ga kawai sun zo sun fadi a ƙasa suna gyara zantukan su na baya saboda ilimin su bai kai wannan gurin a lokaci ba to dariƙa shi a wadda tijjani wannan shine sanadinta babu wani abin da ya saba shirin Allah a faidar shi Ibrahim babu wani abin da ya saba Allah babu a faidar shi Ibrahim wanda ake cewa kowa Allah komai Allah duk wanda ya faɗi maganar na yawa shi Ibrahim ƙarya kuma yawa ƴan faida ƙarya idan ko wasu suka zo suka faɗe tu to da ake cewa Annabi Isa Allah ne ya shafi Annabi Isa ko ya shafi addininsa kaga waɗannan da suka faɗa abin ya tsaya a kansu duk abin da yake cikin faidar shi Ibrahim ana so a koya mutum sanin Allah farin sani wanda ba zai zo ya haɗa Allah da halittu ba. Wanda rashin gane Allah da halittu shi ya kawo wato waɗannan mushirkai suke bautawa gumaka rashin gane Allah su bambance alhaku da alharku. Sai suka fara bauta gumaka. To wannan inni ja'alin fil ardi khalifa shine ake so a koya maka yaya ne ne abin yake in an ce maka akwai ko tarbiya da ake yi za a ce a shiga ɗaki a ce komai Allah ne ƙarya ne wanda ya faɗi maganar nan za a nuna maka ne yadda khilafa Allah ya tabbata a cikin halittu kuma ta wace hanya suka same ta kuma a wani da'ira suka same ta kuma menene ya jawo aka aka haka wannan shine duk wanda bai samu wannan ba kuma ba zai gushe da shirka ba to hadi hiya alfaidatu babu wani abu baki a cikin ta eh in kuma kaga mutum ya ce wai shi har yayi an gaya masa to wanda ya je a hannunsa din bai isa ayi a wajen sa bane amma babu wannan abun a cikin faidar shi Ibrahim ya sallallahu alaihi to wannan Maulana yayi magana kan haqiqatu at-tariqati tijaniyya fil muhammadiyyati إن الطريقة التجانية طريقة مولانا الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه طريقة علم yace ɗariƙa ce da aka gina ta akan ilimi daga cikin abin da zai nuna maka ɗariƙar tijaniya gina ta akan ilimi duk wanda ba shi da usulun fiqh mai zurfi ba zai iya fahimtanta ba shi yasa ake yaudaran mutane kullum bid'a ce kaza ne kaza ne eh in ka duba istighfar salat ala nabi la ilaha illa allah wannan sunnoni ne wanda guda ɗaya mutum in zai rayu tsawon rayuwarsa yana sunnon sunna kaza sunna kaza la ilaha illa allah guda ɗayan kai kafisa to saboda haka an gina ta akan ilimi lokacin da shehu madu futi ya zo nan a cikin littafin sa ar-rimah ya kawo yace wai ya bi wani gari ana kiran shi Kano ya samu wani dalibi ana kiransa ko Salga a lokacin shehu Salga ko shi ne babban malami a Kano ya ce wai wannan inda zai samu malami zai zama malami duk ilimin shi shi baya jinsa malami ne ɗalibi ne saboda ya ce idan mutum ya ce Bukhari su Muslim Abu Dawud da Ahmad Tirmidhi An-Nasa'i waɗannan da irin su Muwatta da irin su Mukhtasar duk waɗannan littafin abin da suka ajiye su littafin ɗalibai ne karanta su ake aiko ɗalibi ne neman ilimi shi ke zuwa karanta su to saboda haka kaga wanda yake gadara da ilimin waɗannan kaga hatta al'ana huwa ɗalibun indahu yace idan dai mutum waɗannan littafan manya-manya yake jin su ne abu kuma to shi ɗalibi ne akwai wannan modibu shi ya faɗa yace idan duk kalma a larabci idan har za ka buɗe ƙawami su ka same shi ce su ba sa ɗaukanta kalma ne wai mai zurfi inda har za a buɗe a cikin ƙamus a same ta yace ba ku aiki alƙamusul muhit littafin ɗalibai ne a yace alƙamusul muhit kajifa na fairuz abadi yace wani littafi kuma tabbas littafin ɗalibai ne maganar su haka ne saboda idan ka ɗauka misali littafin sarfu kayi mutala'an su zaka ga dukkan maraji nasu waɗannan ma'ajin ne suna rubuta ɗaliban da za su gane kalmomi da wasulansu kar ka furta abu ba daidai ba to kaga wannan malamai da suke gadara da ilimi din za ka ga waɗannan ne littafan su yanzu hadi kutubu at-talaba to kaga tariqa tijaniya tariqa shi mai zurfi ma la ilimin ta yafi karfin wasa eh tariqatul ilmi wal ulama wa ma'arifatin kuma tariqa ce ta ma'arifa ai sanin Allah wa amalin kuma tariqa ce ta aiki wa ikhlasin da kuma tariqa ce ta ikhlasi shine al-ihsan abin da mutum zai yi shi dan Allah وكل المتمسكين بها من أجلة العلماء duk waɗanda suke riko da tsarikar tijjaniya za su ga manya-manyan malamai ne kuma wannan abu ɗin ba wai wani abu ba ne hasken shi a murid tijjani ne yake saraya jikinsu tun da sauran ɗariƙu ɗin ba mu ga irinsu ba ko to hasken shi tijjani ne yake saraya a jiki kamar da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam duk baiwar da aka wani dalilin annabi ne ko izzul abdi izzu maliki ko to wannan shine abin da ya sa malaman tijjaniya zan babu kamar su in ba a cikin su ba za ka samu wannan abin ba eh humul maraji'u fil islam zaka same su sune makoma a addinin musulunci wa ulumihi li muslimi biladihi ga musulman kasashen su inda ka samu tijjana zaka ga inda suke to waɗannan mutane dogaron su addini waɗannan mutane ne mutum ko ya zama batijja ne ko bai zama batijja ne ba dai madogara suka waɗannan mutane shi yasa za ka gani a ƙasashen mu mu ba mu san dole wai mutum shi ya zama batijja ne ba amma za ka ga abin da yake kai da abin da tijjana sun yarda da shi suka aikatawa shi ne a yake kai shi ma kuma ba zai sa ka tsangwai mutum wai don baya tijjaniya ba a'a ai ba ce dole kowa sai ya tijjaniya ba idan mutum da har yana da dama zai iya nawashilul khair kaga zai yi in kuma ba zai yi ba ba zai iya ba kaga ba za a ce dole kowa sai ya yi waɗannan nawafilul khairi ba wa hadhihi tariqatu wannan tariqa ce ibaratun anil wirdaini bayani ne akan wirdi guda biyu wato aka ce maka wirdi shine lazimi da muke fada wal wazifati da kuma wazifa wa zikri al jumu'ati zikrin juma'a abu hudu ne kawai tariqat tijariya wa mimma ada hada da abin da ya wofanci wannan mimma samarat alaihi kutubuha abin da littattafan tariqat tijaniya suka kunsa fa huwa min at-tasawuf shi yana cikin sufanci ne a gamayya walaysa bidakhilin fi musamma tariqati baya cikin abin da kira tariqa wa hada manqulun an jami'i a'immati hadhihi at-tariqati ash-sharifati bil istislam ita na an cirato shi daga dukkanin wato shugabannin wannan tsarika mai daraja ba tare da togiya abu hudun nan shine kawai tsarika amma abin da ya wofance su to sufanci ne wa qarqala al-qutb ar-rabbani wato kudubi na ubangiji al-arif as-samadani al-faqih al-muhaddith al-usuli as-sufi al-jami' مولانا الشيخ أحمد بن الأياشي سكيرج شيخ أحمد sukaiju ba'da al-kalam a cikin tsari'an tijaniya ba ta malami da talifi irin shi Ahmadu Sukairiju ba ba ta bai ba bayan sa kuma a sanin mu ba ai kamar shi Ibrahim Sale ba wanda ya rubutu irin sa shi Ibrahim Yas zai yi amma shi fama da tafiye-tafiye da baki wannan kadai ya isha aiki ya kyau yawwa to sun tashi sun yi aikin da ya dace yawwa in ka ga mutanen da suke taruwa a gidan Shehu Ibrahim kamar arfa ne fa kowa kuma zai je sallame sa wannan ai shi kadai aiki ne ba karami ba to ga tafiye tafiye to almajirin su sun zo sun yi aikin sa to shi amma su kai ba ai muwallif irin shi ba akwai wannan wannan mutumin da yake tahqiq na littafin shi me sunan shi akwai shi da yana nan shi ma ba laifi yanzu din yana tahqiq sosai shi ba sharifi ne inna maulana radiyallahu anhu in ji shi ahmad sukairiju yana cewa qad tahaqqaqa bi annahu sayaqa'u al-kadhib alayhi isa ya tabbata cewa za ƙarya za ta aku gare shi min al-mukhtaliqina daga masu ƙagil mukhtalifina fi tafaddi ahlillah wajen bujirar wa mutanen Allah al-mukaththibina lahum masu ƙarya ta so al-kadhibina fi haqqi amsalihi fatabarra mimma yansibunahu ilayhi Shehu Tijjani ya kubuta daga abin da ake za su danganta gare shi min kulli ma yunafi shar'a. Duk abin da yake kore shari'a Shehu Tijjani ya kubuta da shi. Dan da karanta a darasin mu na ƙarshe ko idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar' ma wafaqa fakhuduhu wa ma lam yuwafiqhu fatrahuhu. Wannan in kaka in Maulana ya baka ijaza ma wannan a rubuce ke. Duk abin da ya saba shari'a to ba a danganta shi ga tsariƙa. وإذا تقرر لديك هذا أيها الموصف يشي آكي مئادلتي إذا وانا يتبت غريك كنت معتقدا كاذمو مقدرتا وأي مسوي أو منتقدا كومي سوكا فلا شك أنك لا لا تقبل الترهات المنصوبة لهذا السيد الجليل yace ba za ka karbi ƙaryayyaki da ake danganta su ga wannan shugaba mai girma المصرح بالتبضي منها وند يبين كؤتا دقسو سواء تحقق لديه أنها متقولة عليه أن قاعد سوني كنسا أو منقولة عنه كي كون شراكه وأكي دقشي أكتي شو تجانيني فأما قنا فانت سأبع شريعة كأجي تبام قنا شباني نقل عنه أحبابه أو أعداؤه مسو ينسى سكت شراكه تقوم ينسى إسي ذكرت an ambace ta fi kutubil mu'allifin fi tariqati masu rubutu a cikin tariqarsa ne aw ghairihim ko ko wasu su ne ma aw sha'at wa za'at baina ashabihi ko da magana ta watsu tsakanin sahabbansa saboda akwai abin da ake kira hadithul ahbab idan kana son mutum duk maganar da aka faɗa kansa sai ka yarda to kuma akwai ƙarya da yawa da wasu mutane suke shiryawa saboda su kawo gara'ib a cikin majalis nasu da labarai wanda shine ka al-qusas a cikin addinin musulunci wanda ake kiran su interview ko zaka suna bada kissosi na ƙarya to irin waɗannan akwai su a cikin mutane za su zo su bada irin waɗannan labarai to kaga suna su a cikin ku suke kuma za su kirkiri irin waɗannan abubuwa aw ghairihim fa huwa mutabarri'un shi ya kubuta min jami'i zalika yakfi fi tabri'atihi suluku alal jaddati yace suluku alal jaddati shigarsa wato kan hanya wato daidai bil jadda ita ce hanya babba shi kadai ya isa fi tabri'ati rayuwar da shi Ahmadu Tijani yayi wato shi kadai ya isa a kubutar da shi aiko wattabarri da kuma kubuta min man yukhalifu shar'a qawlan abin da ke saba shari'a fadi wa fi'lan ko a aiki ko a halan a hali intaha da istisari magana ta fiƙe cikin takaitawa kuma qala har yanzu shi Ahmadu Sukairu Jesu law bayyana al-muqaddimun fi at-tariqati li ikhwanihim al-mutamassikin bihabliha da ce muqaddamai a tariqar tijaniya za su bayyana wa 'yan uwansu da suka riko da ikiyarta wal muridina lid-dukhuli annama zada ala adh-dhikri al-lazimi duk abin da ya karu akan zikiri da ya lizimta fiha dariqat tijani min wirdin na lazimi wa wazifatin wa zikri jumu'atin ghairu lazimin lil muridi zikruhu zikruhu amma tun sa ghairu lazimin bai zama dole lil muridi ga muridi ba wala tikadu ko guddata shi la khaffad waqatul inkari yace taku na inkari da yayi sauki a tariqati muhammadiyati wala wala farih almubiduna haka nan makiya ba za su yi wato farin ciki bima yaqifuna alaihi abinda suke tsayuwa mimma madda lisanahum abinda ya miƙar da harshen su fil intikadi suka ala ahliya idan aka tsaya a nan gurin babu wanda za ka gan shi yana zaune yana bautan Allah ka zo ka zage shi intaha daga jinayatul muntafi wato a cikin jinayatul muntafi wannan magana take na shehu Ahmad Sukairiji fa idan arafta hada fa inna kullama kulluhu yaqulu fihi almu'tadun da abinda masu ta'addanci suke fada innahu aqidatul littijani aqida ce ta tijjanawa taratan yansibuna tijaniyina ila albatiyyah wato su danganta tijjanawa zuwa ga aqida batiniya wanda suke ganin shari'a ba a zahirinta take ba wato tana da wasa wata ma'ana na boye idan aka ce maka ilmul batin aw ilmul zahir da aiki da zuciya shine wato aiki na batini duk abin da ya shafi imani kenan kaga al-iman huwa al-i'tiqad ko mutum ya imani cewa akwai Allah yana da manzanni yana da littattafai da mala'iku da imani da wato kaddara alhairi da sharri da imani da ranar ƙarshe wannan duk ya tabbatar da su da abin da ya rataye da su su alhaub su alhashir su asrar da azaba da yake kabari da sauransu wannan kaga duk i'tiqad da misali as-sidqu at-tawakkulu ar-rida a ɗumanina a zuhudu da sauran waɗannan abubuwa duka a amalin kulube. To idan dai akwai wani abu na baɗini to wannan shine a cikin tsariƙar tijjani abin da muka sani. Amma babu wai shari'a wannan gashi a ce hukunci kaza a ce a'a yana da wata ma'ana baɗini wannan babu. Yawwa to suna danganta tijjanawa da irin waɗannan baɗiniya أو إلى الشيعة الإمامية كوزوا على الشيعة الإثنى العشرية وأخرى أنه كتير يشيرون بكلمة الكفر في حقهم سنسوا بيّن كلمة كافر في تحكسوا وعمدتهم دوغرنسوا في جميع هذه التهم أو أن زرجي زرجي النصارى سوني نصارى أو المستشرقون كوكو أورينتاليست سوني المستشرقون ولا سنكرن شيء ilimin addini shine wato ma ya khussu shaq sun karance shi farin sani suka zo suka wato sa ƙaryayyaki a ciki ko da a cikin littafan hadisai da abubuwa da yawa dai na ɓata musulunci su suke to littafan su suke zuwa su buga su sa waɗannan abubuwa kai ko ka sai littafin a kasuwa kana karanta shi ka ce yan tijjaniya sun fi haka wayil baka je ka karanta a wajen yan tijjaniyan ba duk da ba yanzu mu ma yan tijjaniyan ba ma karantawa ba ma karanta littafanmu sai ga kawai mutum ya zauna daga tsalle-tsalle da ihe-ihe kaɗe-kaɗe sai a tsaya a nan amma ya ya ɗauki littafan ɗari ya a sa su a gaban malamin ana karanta su farin sani farin karanta a san yadda ya dace akwai lokacin ina kano ɗaya daga cikin wasu malamai a gidan rediyo yana faɗa magana akan raba kashe-kashen bid'a to shehu tijja shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a cikin littafin sa kashif ba kashif al-ilbas ba tafsiratul anam fi anna al-ilm huwa al-imam ya fada cewa shi bai yadda a raba bid'a zuwa kashi biyar ba yadda malamai suka tafi akai yace shi bai yadda ba dan su sun raba wato bid'a zuwa al-ahkam ash-shar'iyya al-khamsa yace shi da aka ce maka kaza wai wajibi ne ce babu bid'a wajibi kawai wannan abun sunansa wajibi a shari'a ka cire kalmar bid'a idan aka ce maka wannan abu bid'a mustah bid'a hasana to babu batun wai bid'a kawai hasan shari'a an ce maka makruh kar ka ce bid'a makruh abun nan makruhi ne bid'a a manduba ko sauransu ne to duk waɗannan shi bai yarda bai ce kawai idan aka ce maka abu bid'a ne kawai ajiye shi a bid'a in kuwa ba ce hasan ko wajibi ko a ce maka wajibi saboda haka shi a aƙidarsa yana ga wannan abin shi ya dace a nan za ka fahimci cewa duk abin da yake da wani asali addini shi kawai a wajensa addini ne a bar rabar masa kalmar bid'a masalan mutum ya koro magana ne akan maulidi ne saboda haka shi yana sai ya kafa hujja cewa maulidi tun da bid'a ne kawai dalal ne a bar shi haka to shi Ibrahim ba haka yake nufi ba yana nufin cewa tun da malaman bid'a sun ce malaman to a musulunci sun ce bid'a hasana ce ko to a shirya bid'a din ko a ce maulidi abu ne mai kyau a cikin addinin musulunci shi shi ya akkasa abun ya kawo waccan magana ya ajiye ana to kaga misali mutum baya karanta lisan shi Ibrahim a zuwa wasu shekaru za a zuwa wasu shekaru ma ƙarya baka sani ba wanda wajibi ne ya zama muna karanta waɗannan littattafai saboda mu san zantuka wanda suka faɗa da ƙaryayyaki da aka danganta su danganta musu a cikin musulmai da ma wanda ba musulmai ba da abin da ma aka goge a ciki na akwai wato matsabi wanda suna nan suna tahqiq su ce abu kazan na a cire abu kazan na a cire an buga littafi baka sai ka karanta shi ba shi yasa littafi idan kana da ɗaya karka ce kana da ɗaya in ka ga wani nuska sabo shi ma ka siye sa sai ka karanta shi a ciki za ka yi muƙarana sai ka fahimci daga shekara misali 2000 zuwa yanzu 2021 menene aka canja a cikin wannan littafi kaga bi hada taqum bi amaliyati tahqiq tafham akwai an shirya kaza ako an ƙara kaza to dukkan mutane mustashriqun da sauransu suna suna nan suna yin abubuwan nan wal yahud aqulu ma yaquluhu haula'i batil da abin da waɗannan mutane suka faɗa al yahud wan nasara al mustashriqun ƙarya ne wa zurun tumlihi alaihim al imalat wanda aiki ne yake karanta musu shi mutum ne aka sa shi dama yayi wannan aiki shine al imala don mutum ne zai je wata ƙasa ta turo shi ya zo ya zauna a ta ƙasa wanda albashinsa ma waccan ƙasa ake ko kuma ta ƙungiya za ta ɗauka ta ajiye ka ya zama to ita take biyan ka kaga dole ka yi wannan ayyuka dole ka zagi wannan dole ka kushe wannan dole ka sa magana ka goge wannan saboda imala amma in ka duba tsariƙar tijaniya babu wani mad yatina min min fas aw min zawiyati zawiyati fulaniya a ce ana turo mana wani da'a wannan babu shi aiki ne kana yin shi don Allah ka bauta Allah da shi a babu wani lada da ake baka ta ko ina to su kuma ana financing din su ne shi yasa ake samu haka ko jan baki malam kake kana da wannan kudi da ana biya tumlihi alaihi wal imalatu wat tab'iyatu bil idafati ila fadlihim li nuril iman da kuma bi wato bin kasa kaza ko bin aqida kaza shi ne kawai suke sa su ko da ka saba wa shari'a an gane kuma dangane da rasa wasu hasken imani haisu arafta anna tariqata hiya al-awrad la ghayra ko la ghayru wato ta inda ka san cewa tariqat tijaniya shine wirdodi babu wani abu a cikin ta قال مولانا الشيخ احمد سكيري ايضا في كتاب طرق المنفعه شو أمر السكري جاء فلا وأن للتاف الناشي المقصد الثاني في التنبيه على أن المريد لا تلزم متابعة شيخه في جميع أفعاله وأقواله وأحواله واتو فركروا أكن شوى مريدي بلزمسيشي بشيء سا أدكا أيك دا واتو أزنتك يشكوها لا ينسى إلا إذا أمره بذلك a nan da za ka iya samu kaga shi a mutu misali huwa ash'ariyun kuma maliki to in ka zama tijjani ba dole ka zama ba ash'ariye ko ba maliki ba zai ka zama ba hanasiye ko ba shafi'e ko ba hambale ko ba maturidiye ba dole sai ka bi mazhabar shi ba an fahimta lam yablughna an shaykhina al-qutb al-tijani رضي الله عنه أنه أمر أصحابه والآخرين عنه بإسجري من شوى شو تجاني أو مجلس هبان سدون دسك كربي طريقة دوجة أن يقتدوا به سيكوي دشي في أقواله أزمت كنسا وأفعاله دأيو كنسا وسائر أحواله دهالا ينسا بالخروج واتيا أمر كيسو دكتا عن المذهب الذي تقلدوه مذهب الدسكرة تيا من بين المذاهب الأربعة والأقاعد السنية دأكيدو نسنة بل ثابت عنه أن الفضل المقرر فيها بفضل الله wato falala da aka tabbatar a cikin dariƙar tijaniya cikin falalan Allah duk kama wa'adahu biha rasulu sallallahu alaihi wasallam wato wanda annabi ya masa alƙawari yanaluhu kullu man azinahu fi tilawati azkariha ko kullu man azina lahu zai yi a karanta shi haka duk wanda ya masa izini a karanta azkariha min wirdin wa wazifatin wa dhikrin jum'ati bi shuruti zalika da waɗannan sharɗoɗi ba dole sai kai taqayyudi da mazhaba ko da aqida ta shi ba dai ka karɓi tsarika to khalas falalan da an faɗa kanta kai ma zai same ka fa inna bi shuruti zalika la ghayru fa inna hadhihi at-tariqata mabnaha 'ala al-qiyam ginshikin ta shi yana kan tsayuwa bi afkariha al-lazimati al-mazkurati ba'da al-muhafazati at-tammati bayan kiyayewa cikakke al-imtisal al-awamir wato aikata umarni wa tiyabin nawahi bi qadri ma kana da qadri ma fil imkani gurgudan abin da ke wato iyawar mutum fi sirri wal alal a bai a boye da bayyane wa milakul khairi kullihi wato mamallakar alheri fi ada'i salawati wato shine aikata sallah kamar yanda wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo barin duniya ma ƙarshen maganar shi an ce as-salah wattaqullaha fima malakat aymanukum sallah shine wato mamal wato milakul khairi kullihi fi ada'i as-salawati al-mafruḍati saboda ita ce ra'sul mal fi ghayati al-itqan atikewar kyautatawa li jami'i shurutiha dukkan sharuɗinta والإهتمام بها دكم همنتوا دلت في سائر الأحيان أثور اللوكتا شين الناس الفليكنا ثم ما زاد على ذلك فهو فضل أبن ديكارو أكام ونا وتفللاتي فهو فضل بقدر اتباعه في مجاهدتي في الإبادة وخلاص النية وتطهير الطوية لكيوت تركك الزوشيا والصدق لقسك في معاملة الحق والخلق wajen mu'amala da halittu Allah da halittu watakhalli da kuma kyale an kulli mazmumin aikata duk wani abun zargi watahalli sifantuwa bi kulli mahmudin ila ghairi zalika mimma kana yusi bihi ashabahu cikin abin da shi tijani yake wa wato sahabban sa wasiya hatta la yakunu min al-aminina li makrillah kada su zamanto amintattu da kamun Allah dai idan aka gaya maka ɗariƙa tana da falala ba an ce wai ka bar ɗariƙa sakankan ko ka wasa da addinin musuluncinka kaga sahabban annabi da ma annabawan duka suna da wato wannan garanti na aljanna amma kuma aikin da suke yi tamkar ka ce ba su da aminci akan komansu to haka mutumin Allah yake فإن التأدب مع الحق لا دبي تارد ألا من المريد يكون على قدر اقتباس أنواره غرغدان واتو كامو هسا شنسا من مشكاتي daga alkukina littida bihi wato koyi da annabi shine karfin hasken muridi inda yake koyi da hasken annabi sallallahu wa qarqala shaykh ali ali shaykh sayyidi ali al-khawas sayyidi ali khawas yace man za'ama annahu yata'addabu ma Allah duk wanda ya rai cewa yana ladabi tare da Allah bila wasiqati shaykhihi ba tare da wasiqan shaykhin sa ba aw rasulillah ko ba tare da wasiqar annabi faqad asaa al adaba to wannan ya muzanta ladabi duk mutumin da yace kakka abar kowa a rike annabi to yana son ya rusa addinin musulunci ne kuma shi ma a barsa ko tunda Allah tunda ya halitta halitta to tsakanin Allah da halitta akwai wani abu ba ta kusantan Allah ba tare da wata halitta ba kaga annabawa su ma tsakanin su da Allah akwai mala'iku bayan haka idan ka zo kusantan Allah kuma za ka tashi da wani aiki ne to kul haga isti'ana la budda minha shine iyyaka na'budu kana bautawa Allah amma ka san wa iyyaka nasta'inu kuma muna neman taimako da kai to dole sai ka samu isti'ana misali idan ka tashi sallah aka ce kawai zan wa Allah sallah ba sai ka samu ruwa shi ma an ce maka ga yanda yake sai ka zo ka yi tsarki shi ma ga yanda za ka yi sai ka zo ka yi alwala ko wankan janaba ga yanda za ka yi sai ka zo za ka yi sallah ga yanda aka sharɗanta ta to ka ga wannan isti'ana da duk mutumin da yace za a ilgha'ul wasita tsakanin Allah da halitta kaga wadannan abubuwan duk za a bar su kira الذين امتقوا الله ابتغوا اليه الوسيله wadannan shine sune alwasail din na kusantan Allah mutum ba zai kusanci Allah ba tare da wani abu ba to duk mutumin da yace a watsar da shehunne ko a watsar da malamai a rike Allah ko a rike alqur'ani da sunna so malam kai ma aje ka mana kar a sake zuwa karatu wajen ka kowa ya tsara zama a karkashin ka kai ma watsar da kai kai da kace magabata ma watsar da su balle kai ma da'iratul zunubi ko to saboda haka wannan ba karamin kuskure bane ba yanda za a yi mutum ya zama malami ko ya kusanci Allah ba tare da wani ba wannan magana a kusa annabi sak annabi sak ne amma kalimatu haqqin urida bihi al-batil abar abar malamai ba a taba kusantan Allah ba tare da wannan inda Allah ya ce ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa uli wa ulil amri din sune malamai dole sai ka zauna da malami zaka karanta alqur'ani sai ka zauna da malami zaka karanta sunna annabi sai ka zauna da malami zaka karanta shari'ar Allah sai ka zauna da malami zaka san duk abin da ya rataya a wuyanka da yanda zaka fahimci addini sai ka zauna da malamai kuma har ka mutu sai ka zauna saboda dole zaka samu matsala a cikin wani abu sai ka je ka tambaye malami ko to ya za a ce ka bar wannan kai zaman kanka ko a filin bal ba a zaman kai wurin wasa ne ma ko a ba a zaman kai balle addini malam saboda shi addini ba a kamuwa a duniya sai an je lahira ko a Najeriya nan yau kace ba dokar da za ta hau kanka malam zaman kanka za ka yi ai 24 hours ne za a clear din mutum to mutane su kula da irin maganganun nan su zauna su bi malaman su su yi koyi da su su koyar musu da addini yadda ya dace saboda haka sunan Allah take annabi ya dauka wajen Jibril sahabbansa sun dauka wajensa tabi'ai sun dauka wajensu haka ila yawmiddin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin haka abun yake tafiya to shi Allah kawwa ce duk wanda ya rai cewa tsakaninka da Allah kakka ajiye kowa babu wani shehi babu wani faqada sa'al adaba ya muzanta ladai bayan da za ya kusanci Allah thumma la yatimmu lahu thumma la yatimmu zalika lahu haka kuma ba zai cika gare shi ba أو لا يستمر على الدوام معه بازي دوجي أكن دوما بخلاف الأدب مع الله تعالى مع شهود الوفاة فإلا دوي تارد الله تارد جنين واسطة فإنه يدوم هكذا دوما غريكا وذلك مما يدل على محبة المريد لشيخه وأن شيك دون سوير المريد لشيخه التي هي المغناطيس الجاذب وأن إتتي سنادري ميجاه بترك المراتب هوا كم مرتبه بي وفيه من احترام الشيخ ما يقتضي امداده بالمدد الاوفري wato a cikin shi akwai girmama shehi wanda zai kawo masa samu wato haske masucika a cikin kusantan Allah saboda bayan da za a yi mutum kana almajirin mutum kuma ba ka son sai zama ku zauna ma eh fes ma kamar iyaye ne mutum ba zai ladabi tare da su yanda ya ga dama da su kaga ai dole a za a rabu ne ko to in ka zauna da shehinka abu da ake so ka so sa so na fitar hankali ka rike shi riko na gaskiya to wannan zai baka kulawa kuma a yanda harkar Allah take wanda wanda ba bai samu tsarika ba ba zai san wannan ba akwai wato haske na imani wanda shine sirru suhba idan ka zauna da mai haske mafi girma to kai ma haskenka haka zai zama wanda in ka zauna da malami wanda ya fi kowa ilimi haka za ka zama ko idan ka zauna da mai kuɗi mafi kowa kuɗi to kai ma fa za ka zama irin shi saboda a kaddara ko zakka ya cire baka miliyan hamsin ai ka fi wanda ya shekara hamsin yana neman kuɗi ko to haka a wajen Allah ma abin yake idan ka zama muridin mutum to yanayin haskensa yanayin haskenka saboda duk abin da ya kwaranyo a kan zuciyarsa zai bi ta kan zuciyarka haka zai gangara to kaga wannan idan babu soyayya ta ina za a samu wa kun muhibban waniqan fatuflihu yace siyama yace babu kamar wa hurmatu shekhi min hurmati ta'ala ita alfarma shehi tana cikin alfarma Allah wato idan mutum ya kiyaye malamai to ya kiyaye Allah ta wajensu ne zai samu duk abin da Allah yake ذلك من يؤدي شعائر الله فإنها من إيه من تقوى القلوب idan mutum ya ce a kaba mai zan yi da shi dutse ne fa zan je yana ta zagaya a kanta to da shi da Allah kuma har abada an rabu kaga amma dutse ne to haka yan adam din ma suke akwai daga cikin kudubai wanda ruhinsu a nan yake a kan ka'aba shi duk wani sahibul waqti a nan ruhinsa shine wanda shi Ibrahim ya ce ba ka tsawu fi sharqi wal gharbi fasfadan ila makkati illa li shanni shadai to kakka ce ka'aba ne su duk wani sahibul waqti ruhinsa a nan take nan ne cibiyar duniya ko to saboda haka idan ka raina su to ba kai ba samun abin Allah kamar da in ka raina sallah ka raina ka'aba ka raina wato azumi ka raina mai kare da Allah ko kuma dukkan su ayyuka ne to am shi aiki ai bai kai dan adam din ba kaga duk annaba waɗannan su ne hanyar su duk mutumin da ya raina wanda zai haɗa shi da Allah to da shi da Allah kuma za su rubu wa hurmatu shaykh min hurmati Allah qala al-hatimi ibn arabi al-hatimi qaddasa sirruhu ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله فقم بها أدبا لله بالله إتهر الفرما الشيخ أتكسن في كومي كوما بايم الفرما ألا فقم كتاش بيادك يا الفرما أدبا دل دي دن ألا كوما دا ألا كجرم ما دن ألا ليها كذا تفهمو كسنتي دا ألا ذا متعانا سبو ذلوك شهر من أنقوتا إن شاء الله سيساتي ويتشي قبا أكن ونن gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh